بسم الله الرحمن الرحيم
باب قول الله تعالى باب فضل ubangiji tabaraka wa ta'ala لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين tabbas akwai alamomi masu shiryawa bisa ikon Allah tabaraka wa ta'ala da hikimominsa a cikin halittarsa a cikin lamarin annabi Yusuf da 'yan uwansa akwai حدثنا alamomi lissa'ilina ga masu bincike نعم حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أسامة عن عبيد الله قال أخبرني سعد بن أبي سعيد
قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه
ya taɓa daga abi huraira sai muna ta sai da makaburi ya karɓa hadisin daga manzo abi huraira Allah ya ƙara da gare shi سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم yace an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ما أكرم الناس gaba ɗaya a cikin mutane waye ya fi kowa girma a wajen Allah قال sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace أتقاهم لله ai duk wanda ya fi tsoron Allah shi ya fi kowa girma shi yasa gwargwaron girmanka matsayinka a wajen Allah gwargwaron yadda kake tsoronsa
قالوا ليس عن هذا نسألك sai tambayi masu tambaya suka ce ya rasulallah ba wai muna tambayar ka ta wannan bangaren ba tambayar ta mu ba wai ta wannan bangaren ba قال sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce وأكرم الناس to mafi girma a cikin mutane يوسف نبي الله shine annabi Yusuf wanda shi dinnan annabi ne na Allah ابن نبي dan الله annabin Allah annabi Yaqub ابن نبي shi kuma annabi الله Yaqub shi ma dan annabin Allah annabi Isa ابن خليل dan الله bala'in Allah annabi Ibrahim
قالوا ليس على هذا نسألك wato eh, mai shirin kawatu da rari kirmani yake faɗa cewa shi asalin girma yawan alheri gwargwadon yadda alheri yake zuwa daga gare ka gwargwadon haka girmanka shi ko annabi yusuf ya haɗa manyan ɗabi'u ga ɗaukaka ta annabta ga shi a kakanninsa akwai annabawa har guda uku a jere a tare kuma da abin da ya samu na ɗaukaka da shugabancin duniya da yadda ya tafi da lamarin ƙasa guda sanda ake wani hali Ah, na an an an gamu da yunwa wadda ba taɓa gabawa da irin ta ba a misira amma annabi yusuf ya shirya ya za a ya zama lokacin yunwan nan ba a galabaita cancan ba wanda ya jawo ba su a misiran kaɗai ba har wasu ƙasashen makota suka dawo dogara da misira shi yasa shugaba a hakika shine wanda ya sanya zai fidda al'umma daga galabaita amma ba shugaban da zai zama al'umma suna ta galabaita ba ana shugabanci yana nan da yana shugabanci to wannan ai ba shi bane annabi yusuf alanabi na ba da salatu wassalamu ya nuna girma domin yadda ya tsaya tsayin daka ya tsara ya yi dace wata hanya za a wani matakai za a ɗauka ya zama an rage galabaitar mutane ga abin da suka fuskanta to قال a ƙalu sai sahabbai suka sake cewa laisa an haza nas'aluka tambayar da muke ma ba akan wannan ba wai wannan bangaren ba
قال sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce أما عادل العرب تسألوني kuna tambaya ta ne daga wanda suke a salon larabawa wato manya a larabawa kuna son ku san suwaye manya a cikin larabawa الناس معادن ku gane su dai mutane ma'adinoni ne iri daban-daban yanda ma'adini ma'ana rami da ake haƙar abu iri-iri ne akwai ramin da za a haƙi zinari akwai ramin da za a haƙi azurfa akwai wanda za a haƙa- haƙi tasa akwai wanda za a haƙi jarma akwai wanda za a haƙi zarar gawayi akwai wanda musamman a zamanance ramin da za a ce kol za a haƙa akwai wanda fetur za a haƙa tare da gas akwai inda yake ba ta yi gas ɗin ne ba fetur ɗin ba to haka dai akwai ramin da in ka haƙa ma ƙarshen takatarar wata tsohon tsohon masai ne shi yasa ka san me ka haƙo wa kanka to haka na mutane su yayin wani in kana haƙa shi sai ka tara ashe wani tsohon masai ne wal iyazu billahi to wani kuma kana haƙawa wato kana tsayawa gare shi kana rusassa sai ka tarar ashe ma'adini ne na zinari ko na azurfa ko a zamanance a ce na gas ko na fetur na iskar gas ne ko na fetur wani abu ne mai daraja a tafiyar rayuwa ta yau na'am khiyarun fil shi jahiliyyati yasa ku gane wanda suke zaɓaɓɓu tun zamanin jahiliya wanda tun a zamanin jahiliya suka rike manyan ɗabi'u khiyarun fil to islami su ne manyan su ne zaɓaɓɓun a cikin musulunci amma idza faqahu idan ne sun tsaya sun fahimci addini shi yasa duk girmanka duk asalinka duk me kake yi in dai baka fahimci addini ba ya tashi a kawai yasa muhimmin abu a fahimci addini a tsaya ga addini
حدثني محمد بن سلام أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم da wannan بهذا hadisin حدثنا عبد الله بن المهبري أخبرنا شوبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت عروة بن na ji الزبير wannan عن zunani عائشة ya رضي الله karɓo daga عنها Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta أن النبي صلى الله cewa عليه annabin وسلم Allah sallallahu alaihi قال wasallam ya ce da Aisha مري أبا بكر يصلي بالناس ki ce Ababakar ya je wa mutane sallah Mm.
sanda manzo Allah yake halin rashin lafiya
قالت tace إنه رجل أسيف ai ya rasulullah abubakar mutum ne mai tsananin damuwa ya ya cika damuwa yana jin wannan halin da kake ciki kai kake fita kawai mutane sallah aka ce yau fitar ba za ta samu ba ai an tayar masa da hankali kuka zai ta yi mata ya kun duk sanda makamaka ya tsaya matsayinka raka sai ya laushi sai ya taushi ba zai iya ji da mutane ba fa'ada fa'adat sai da manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita na ce ki je ki ce abubakar ne zai wa mutane sallah fa'ada ta sake maimaita maganarta ta
ƙala shubatu shugaba ya ce faƙala fi salisatu a za na faɗa a rabi'ati murna ta uku ko ta hudu inna kunna ku ne sa'adu mata yusufa ku ne abokan annabi yusuf wato ga abin da za ku bayyana da baƙya da abin da za ku ɓoye a zuciyarku ga abin da yake zuciyarku amma sai ku bayyana wani abu irin yadda ita matar wazirin misra take cewa ma majizo mana rada bi alika su an la yusta da au azabun alim alhali ita ce take nufin abin kuma ba santa bane a daure shi ba santa bane a daure shi ya ga shole illa bi falma amruhu la sunanna wa la kunna min sajid wato duk asan nan ba wai nufin ta bane tana faɗa ne da baki karfin hali take take faɗa
muru ababakare na ce ku umarci ababakar
haddasana yau mutane sallah
حدثنا ابي بن يحيى البصري حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ابي بردة بن ابي موسى عن ابيه قال
ya ce abu musala shari ya ce مرض النبي صلى الله عليه وسلم manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi rashin lafiya فقال sai ya ce a halin rashin lafiya muru ababakarin falisalli bin ku nas faɗa wa ababakar ku umarci ababakar yi wa mutane sallah qalat sai aisha ta ce inna ababakarin rajulun kaga ababakar mutum ne mai damuwa ya cika damuwa yanzu ana cewa ya tsaya matsayinka ya shiga wani hali
faqala yanzu Allah ya mislahu ce ku ce shi zai wa mutane sallah faqala mislahu ta sake maimaita maganar da ta faɗa a baya ai ababakar mai taushin zuciya ne in ya tsaya matsayinka damuwa zai shiga kuka zai ta yi ya kasa maji da mutane karatunsa faqala kuma zala ya ce muru na ce ku umarce shi inna kunna ku ne sawakin mutanen sufa annabi yusuf
amma abubakarin fi ya ayati Abubakar, rasulillahi ya sallallahu limanci alaihi ga wasallam mutane a rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam
qala husainu an zaid rajulun raqiqun Mm, wato a tasar ruwaya mutum ne mai taushin hankali mai taushin zuciya mai taushin zuciya حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال yace قال رسول الله manzo صلى الله sallallahu alaihi wasallam عليه ya وسلم ce اللهم أنج أياش بن أبي ربيعة Allah ina roƙonka ka tsirar da ayyashar na abin rabi'a اللهم أنج wato زلمة dan uwan abu jahal ne ta ma- ta wajen mahaifiya mahaifinsu ɗaya da abu da abu jahal amma mahaifinsu daban-daban shi abu jahal hisham ne sunan ubansa shi ko wannan abu rabi'a sunan mahaifinsa Allahumma ya ubangiji أنج سلمة بن هشام ka ka tsira da salamatu ibn hisham shi kuma wato dan uwan abu jahal ne shi kuma ta wajen uwa uba
اللهم أنج الوليد بن wani ka tsira الوليد da wani dubna wani ne اللهم أجل المستضعفين من المؤمنين Allah ka tsirar da baki ɗaya wanda aka mai da su ba komai ba a cikin mummune wanda ake ganin rauninsa wato rauninsu wato wani an adabta ami akan hasi نعم اللهم اشدد اللهم اشدد واتك على مضرع Allah ka tsananta azabarka rubanka ga mu- ga mu- ga murar ƙurashawa
اللهم اجعلها سنين كسني يوسف Allah ka sanya musu ra- rayuwa ta koma shekaru ne na fari irin shekarun da aka yi fama da su zamanin annabi Yusuf
حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء بن اخي جويرية حدثنا جويرية بن اسماء عن مالك عن الزهري ان سعيد بن المسيب وابا عبيد وابا عبيد اخبراه عن ابي هريره رضي الله عنه قال to ya ce wato anan ka sini Yusuf ya zama an mai da sinina kamar jam'ul muzakkar salim نعم an masa jarra da kuma da za a rafa shi an shafe nunin nasa yawa akwai wannan wayar akwai wata wayar kuma cewa kasimi ni yusuf ya zamo an mai- an mai da shi kenan kamar babin hinu yadda dan malik yake faɗa alfiya wa misla hinin ƙaryarin zalbabi wa hawa inda ƙaumin ya ɗare an ce sinihi dai wato an tafi da shi kamar jam'u zakar sani ana tafi da shi haka ya ga daga wanda ya taba ya saka da irin wannan maulana shi islam shi da yake cewa salatu wa taslimun adida sinihi bai ce sininihi ba amma a ce sinini din ko shi ma lugha ce tabbatacciya kamar faɗin mawaƙi jahili ne ba a wato islami ne amma dai yana cikin wanda ake kafa shaida da waƙoƙinsu zamanin banu umayya aka yi shi da aliya min najdin fa inna sininahu ita sininahu bai ce fa inna sinihi ba نعم Eh, na ibna bina murdan eh, na ibna bina shi eh, murdan washe yamna na murda to
حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء بن اكي جويرية Mm.
حدثنا جويرية بن اسماء عن مالك عن الزهري عن nan ya zama shi buhari tsakaninsa da imam malik an samu han mutum biyu Ah, an samu han mutum biyu tsakaninsa da imam malik amma Na'am.
galibi an samu mutum ɗaya Mm.
to ana zuhuri an أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبراه sun ba shi ibn shahad zuhuri labari عن أبي sai هريرة kamar رضي gane الله rana عنه Allah ya ƙara da gare shi قال da mun abu rana ce قال رسول الله صلى الله Allah عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce يرحم الله Allah ya لوطا kan annabi ludu لقد كان يأوي إلى ركن شديد hakika yana- yana tarowa zuwa su shike mai karfi da yake cewa da wannan libi kun kuwata nawawi ila rukunin shadid ai yana da shi shike mai karfi wanda yake da Allah wanda yake da Allah to kuma me ya rage Ehin, ai ba wani karfi da yake ya kai nasa karfin No.
Ehin, wanda duk yake ga Allah
ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da a ce ni ne na dade a kurkuku irin dade wanda annabi Yusuf yayi ثم أتاني الداعي sannan aka zo aka ce an sarki yana kira لا عجبته ai nan take zan ansa masa fitowa zan yi ba zan tsaya mai da shi ce ne ya akai kaza ya akai kaza ba
حدثنا محمد بن سلام أخبرنا ابن فضيل حدثنا حسين عن شقيق عن مسروق قال wato anan manzo sallallahu alaihi wasallam yana so ya nuna ɗaukaka annabi Yusuf ya nuna yabo gare shi da cewa kai annabi Yusuf mai haƙuri ne ya yi haƙuri ƙwarai eh, kuma ya yi hikima da ya ƙi ya gaggauta fitowa nan da ya gaggauta fitowar da lamarin gaba ɗaya bai bayyana yadda ya bayyana ba amma da ya ce irji ila rabbi ka fasalu ma ba da nisbati lafi ka dana aidiya hunna ina rabbi bi kai da hinna ali sarkin dole ya tara su ba duk kuna zura kullun su an nafsi suka faɗa masa gaskiya nan da aka yi hashirillah malin na alaihi min su ita kanta jagora tafiyar ta faɗa ala na hasasa ba an rawattuhu an nafsihi wa innahu la min as-sadiqin Ah, kaga duk komai ya fito fili kenan yasa koyaushe a yi kokarin bayyana abu yadda yake ah, abu ne mai kyau Ah, matakin da shi annabi yusuf ya bi kenan ta cewa abin gaba ɗaya ya fito kowa da ya gane ya aka yi ma haddasana muhammadu musto salami to أخبرنا ابن فضيل حدثنا حسين عن شقيق عن مسروق قال masruku ya ce
سألت أم رومانا na tambayi umar roman ya amin وهي أم ita عائشة umar roman din nan ita ce mahaifiyar aisha نعم amma kila fiha ma kila daga abin da aka faɗa a game da aisha abin da aka faɗa
qalat ta ce bainama ana ma aisha ta dalisatani wata ran ina tare da aisha da ni da ita muna zaune idh waladat alaina imra'atun min sai ga al-ansari wata mace da mutanen madina ta shigo gare mu wa haya taqulu tana cewa halallahi fulanin Allah ya wa wani kaza Wa da kuma da fara.
kyau Allah ya masa kaza qalat sai umar ruman ta ce fa qultu sai li na ce da maqal ita dai ba me yasa zaki ringa faɗa masa zaki ringa yi masa wannan addu'a mummuna qalat ta ce innahu nama zikrul hadisi ya ƙara ɗaga maganan nan da aka yi
qala aishatu Aisha ta ce ayu hadisin wata magana kuma fa akhbartuha sai Umar Roman ta ce sai na faɗa mata da ita Aisha ba ta san ma me ake ciki ba sai sai mahaifiyarta da mahaifinta duk sun koye mata ba su faɗa mata abin da mutane suke faɗa ba Umar Roman ta ce a sannan sai na bata labari
qalat ta ce fa sami'ahu abubakarin ashe wannan maganar mahaifina ma ya je wa rasulillahi sallallahu manzo alaihi Allah ma wasallam ya ji wannan maganar da ake faɗa qalat na'am sai mahaifiyarta ta ce da ita kwarai fa harrar magashiyan alaiha haifar da ta ji wannan sai Aisha ta sube nan take وما أفاقت إلا وعليها هما binafir ba ta farka ba sai da ta tashi da zazzaɓi zazzaɓin da ke sa jiki ya tunga makyarkyata
وجاء النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo فقال sai ya ce ما ita لهذه kuma wanda me ya same ta yana nufin Aisha قلت هما na ce da shi je mahaifiyarta zazzaɓi ne zazzaɓi ne أخذها من أجل حديث تحدث به zazzaɓin ta kama ta ne saboda wata magana da ake ta faɗa
فقعدت sai Aisha ta tashi zaune فقالت ta ce والله لئن na rantse حدثت da Allah yanzu da zan muku rantsuwa cewa ban aikata ba duk maganar da ake ba gaskiya ba ce لا ba za ku تصدقوني gaskata ni ba ولئن اعتذرتم idan na ce ba ni da laifi ne hanzari لا تعذروني ba za ku yarda da haka ba ba za ku yi min hanzarin ba فمثلي ومثلكم shi yasa yadda zan kwatanta kaina da ku كمثل يعقوب kamar وبنيه annabi yaqub ne da 'ya'yansa da ya ce fasabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasfu Mm.
abin da ya rage min kawai dan kyakkyawan hakuri akan wannan lamarin Allah ne zai taimake ni bisa irin abin da ake ta faɗa
فانصرف النبي صلى الله عليه Annabi sallallahu وسلم alaihi wasallam ya juya فأنزل الله ما أنزل Allah ya saukar da abin da ya saukar inna allazina ja'u bil ifki uswatun minkum la tahsabu sharran lakum bal huwa khayrun lakum li kulli imrin minhum ma kasaba min al-ithm wa la yatawalla kibrahu kibrahu minhum law azabun azim lahu azabun azim law la sami'tumuhu Mm.
zanna al-muslimuna wal zanna al-mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim hadha wa qalu hadha ifkum bi law la ja'u alayhi bi arba'ati shuhada fa in lam ya'tu bi shuhada fa ulaika inda allahi hum al-kadhibun wa law la hawla alaykum wa rahmatullah lamassakum mimma asum fi azabun azim istalaqawna akai tafada akai tafada aka kai karshe to fa akhbaraha manzo Allah ya ba ta labari da abinda Allah ya saukar cewa Allah ya kubutar da ita fa qalat ta ce bihamdillahi la ni a wannan matsayin Allah kaɗai nake godewa ba wani wanda zan godewa
حدثنا يا ابن بكير حدثنا ليس عن بكير عن ابن شهاب قال ibn sharin zaune ya ce wato ya bani labari انه سال cewa ya عائشة رضي tambaye الله Aisha عنها Allah ya ƙara عن yadda النبي صلى gare ta mata annabi الله عليه وسلم.
sallallahu alaihi wasallam
أرأيت قوله ina so ki faɗa min me ake nufi ne da faɗin ubangiji حتى إذا تأنسى الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا مم.
كذبوني لشد أو كذبوا كوكو كذبوا قالت تتي بل كذبهم قومهم bari mutanensu ne suka kareta su shi yasa ita kenan ta ce ai kira'ar kuzzibu ne مم. فقلت والله لقد استف لقد استيقنوا an na ƙaunar kazzabu sai na ce da ita to kuma ya zama kenan menene ma'anar aya tunda ai manzannin nan sun tabbatar na rantse da Allah cewa mutanen su sun kareta su وما هو بالزن abin ya wuce za- zato
فقال يا sai ta أوتي ce kai ya urayyatu ya kai karamin urwatu urayyatu Na'am.
bit tasgiri نعم لقد استيقنوا بذلك sun tabbatar da haka ne qultu na ce wala allaha aw kuzibu ta yi dai kira'ar au kuzibu ce ba au kuzibu ba qala an ce sun faɗi ƙarya in an ce kuzibu an ƙaryata su in an ce kuzibu ko an dangana su ga faɗar ƙarya wanda yake akwai ɗan bambanci tsakaninsu
qalat ta ce ma'azallahi ba haka abin yake ba lam takun rusulu tazunnu ai zalika manzanni biha ba sa zaton wannan da ubangiji ba ba za ta yiwu a ce a, an an dangana su ga ƙarya ba wato an faɗa musu za a taimake su a zamo ba a taimake su ba Allah ya yi musu alkawarin zai taimake su bai zamo bai taimaka musu ba
wa amma hadhihi amma ita al-ayatu wannan aya qalat ta ce hum atba'u rusuli ai mabiya manzannin ake nufi allazina amanu bi rabbihim wanda suka rinka da wasaddiqun ubangiji suka gaskata manzannin su ne da suka ga ana ta faɗa in dai ku na Allah ne taimakon Allah zai zo amma an zauna an zauna ba a ga taimakon ya zo ba shine sai suka ɗauka kamar magana da aka faɗa musu ma ba gaskiya ba ce an faɗa musu magana wadda ba gaskiya ba to wa dala alaihim al-bala'u musiba ta tsawaita gare su wasta'akhara anhum an-nasaru taimako ya jinkirta gare su irin yadda a yanzu musulmi suke fama wurare da yawa za a ga musulmi suna ta fama da ukuba iri daban-daban ga palestine tun dubu da ɗari tara da arba'in da takwas na turawa ya yi wajen shekara kusan sittin da wani abu amma kullum musulmin ake ta ƙara musgunawa ga kashmir ita ma dai a wannan shekarar ko kafin nan ma da shekara ɗaya dubu da ɗari tara da arba'in da bakwai mutanen ƙasar ga inda suke so sun fi son haɗe su da yan uwansu musulmi na pakistan amma haka kawai aka yi wani kutungui da tsari aka haɗa su da indiya sun sannan suke ta fama suke ta fama a kyale su amma saboda cewa musulmi ne an ji sauraron su Eh, abin mamaki kamar mutanen east timor ba su shekara 20 ba suna magana su ba sa son su zauna da indonesia ya za a ce su zauna da ƙasar musulmi amma tsare-tsare na turawan duniya aka ce eh dole a ba su dama ai dan adam yana da yancin ya ya faɗi ina yake so ya yake so a yi da shi dole suka ware din daga indonesia aka yi musu ƙasa amma su nan kashmir da yake sun riga su da fiye da shekara 20 har yau ba ba ba wannan to kaga kenan ya zamo aya kenan ta ba sanda take aiki irin a yau to hatta idza idza stay asat har yayin da su mabiyan suka ah, wato fidda rai ko ko su manzannin suka fidda rai ma kazzabahum daga wanda suka karanta su daga mutanensu wa zannu anna atba'ahum suka karbu ɗauka cewa mabiyansu sun dangana su ga faɗar maganar da ba gaskiya ba cewa ku da kuce Allah ya ce zai taimake mu to ai bai taimake mu ba an yarda da gaske kuke faɗar da kuka yi wa Allah ja'ahum wannan rasulullahi nan ne sai taimakon Allah ya zo ya sa duk wannan abin da ake akwai ƙarshe eh akwai ƙarshe a kusa insha Allah ta'ala to qala abu abdullahi Buhari ya ce istayasu ifta'alu Ifta'alu.
wato awon ifta'ala ne daga ya istu ko ya ista Ah, awon ifta'ala ne wannan yana daga abin da Buhari ya kawo a jami'ar sai nasa wanda yake ya shafi ilimin tasrifi daga ya isa ne aka kawo awon ifta'ala shine sai ya koma istai'asa
min yusufa Ah, can wato ah, min yusufa mu da aka ce minhu falan masai a su minhu hana su najiya
la tayasu min rauhillahi Ah, wa latai a su a dai cikin suratu yusuf din akwai latai a su min rauhin layi shi yasa ita suratu yusuf sai a ga sura ce da take bayyana wani hali na dan adam ta wani waje saurin fiddare in damuwa ta yi damuwa dan adam sai ya nemi ya fiddare to amma kuwa yake faɗa cewa fas kai ya kai yadda ka fiddare shi yasa kalmar da ta isa asa an yi amfani da ita daban-daban a cikin sura ko irin wala ta asu min rawin la a cikin suran ne falan ma sai asu min wala sunan diya a suran ne hatta idan sai asar rusulu duk dai a suratu ya yusuf din ne dai Mm. shi yasa da cikin abin da sura take koya mana cewa dan adam kai ya fiddara da da ya zama ya fiddara duk irin yadda rikici ya kai to to ya ringa hayaniyar mafita Na'am.
wanda wannan tsarin abin haushi sai ya zama wasu wanda ba musulmin ba shi suka ɗauka har ya zama sun kai inda suka kai yau yanzu misali kamar ingila sanda ake yakin duniya na biyu sannan jiragen ruwa na jamus sun kewaye mafi yawan sassan In- a ingila to amma a sannan a ingilan aka samu ƙwararrun malamai suke ta bincike akan wasu fannoni na ilimi a sannan suka fin- fito da tsarin lissafi na new mathematics abinda ake cewa new mathematics ana cikin wannan ah, kai musu hare-haren sun rasa motsawa amma a sannan suka yi ta kokari fito da abin cewa ai za a ga bayan wannan kuma in ga an ga bayan wannan duk abin da za a gina za a gina ne akan ilimi eh za a gina ne akan ilimi shi yasa ya za a yi ma mai ilimin da a sannan za a dama da mu a nan eh, ya zama kenan su suka yi aiki da irin wannan ya samu ne a haƙu da mai aiki da irin wannan mu ringa hanyar ya zami ma bayan wucewa duk wannan rigingimu duk wannan rigingimu da ake ganin sun sha kan mu za su wuce za a ga bayan sa kusa Na'am.
to ma'anahu abin da ake nufi da shi arraja'u sa rai hangen gaba cewa gaba za ta yi kyau duk irin yadda ba ta lalace dinin din da yanzu ta lalace to gaba za ta yi kyau
أخبرني عبد التواد عبد الصمد عن عبد الرحمن عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه cewa annabi sallallahu وسلم قال alaihi wasallam ya ce الكريم wanda yake babba dan babba dan babba dan babba shine annabi yusuf da annabi yaqub da annabi isaac da annabi ibrahim abada din allah nabiyun ibnu nabiyin ibnu nabiyin ibnu nabi annabi ne dan annabi dan annabi dan annabi alaihi salatu wassalam
باب قول الله babu fadin تعالى ubangiji tabaraka wa ta'ala وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين tuna annabi ayyub lokacin da ya roki ubangiji yace ya ubangiji a ciwo ya same ni ciwo ya halaka ni ubangiji na san kai ne mafi jin kan masu jin kai
اركض اضرب aka ce da shi a wata wata sura urkur birjilika an dawo suratu dawuda Ah, su- urkur birjilika haza mugtasalun baridun wa sharab to ma'ana urkur din irri ka Ah.
buku wajen da kafarka
يركضون a ya rubutu a cikin suratu ya anbiya ikum falamma ja'ahum ba'athuna idahum minha yarkurun la tarkuru warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinukum la'allakum tus'alun ma'ana yarkuruna din suna gudu daga su sun fece a guje suna barin kasashen garuruwan nasu da gidajen su aka ce ina ku daina gudu Eh, da can ba kuna ganin kuna jin daɗi ba tun ku koma ga jin daɗin naku Eh, yau fa ranar tambaya ta zo yau za a tambaye ku game da jin daɗin da kuka yi a baya kun mance da Allah Allah.
Mm, duk inda ɗan adam ya ji daɗi da ni'ima ya zama a jin daɗi da wannan ni'imar ya mance da Allah abu ne mai sauki a sauko masa da azaba a wannan ni'imar ko a tambaye shi ai ni'ima aka yi ma ka gode wa Allah ka tsaya ka kula da wannan ni'ima to irin wannan shi yasa shi yau ɗara kara fili ne wanda marinsa bai zo a ƙur'ani ba amma murari'insa ya zo wannan yankuru da latar kuru duk murari'i ne Na'am.
farko kuma amri fili amrinsa ya zo a ƙur'ani amma marin babu shi ko a ƙur'ani to حدثني عبد الله بن محمد الجوفي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ya taɓa ga قال sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce بينما أيوب يغتسل wata أحيانا ran ayyubu yana wanka ba tufafi a jikinsa خر عليه رجل جراد sai من ga ذهب.
garke sai ga wata kungiya ta fari ta faɗo masa wanda farin nan gaba ɗaya na zirani ne na zinari فجعل يأسي في ثوبه sai yana kamfata a tufafinsa ونادى ربه يا أيوب sai ayyubu ya kiransa kai ayyuba
ألم أكن a gane duka amma أمامك ka برهة؟
ashe ban wadatar da kai daga irin wannan ba me yana ka na tsayawa kan fatar zi- eh, fari na zinari قال بلى يا yace ربي ubangiji gaskiya ne ka wadatar da ni ولكن لا غنى لي عن بركتك sai dai wannan ma abin da ya sauka albarka ce daga gare ka ni ko ba zan taɓa wadata da albarkar ka ba ba zan taɓa wadatuwa daga albarkar ka ba salam da ko tashi za mu kauli Allah ta'ala
اللهم صل على سيدنا محمد